أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na zuhudu kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro cikin wucin nan daura wannan kuma shine darasi na bakwai zuhudu dan biyar kwana biyu mun rabu da yin wannan littafi amma dai to gashi yanzu Allah ya ba mu iko mun dawo da shi insha Allah ta'ala za mu dan taba shi Allah kai mana jagora harfin nun ko ilahun la ilaha siwahu wutrun رؤوف بالبرية ذو امتناني وحده بإخلاصي وجهدي وشكر, وشكر بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني فإني ظلمت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم أصنها وسبت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإسرافي وخلئي للعنان ilahun shine Allah subhanahu wataala la ilaha babu wani abin bauta wa da gaskiya da cancanta siwahu sai shi kun bance wannan ko ilahun wannan khabar ne na'am wutrun kuma shi shine kadai ka iya cewa watrun ma wa shaf'i wal watr su hamza wa shaf'i wal witr za dai magani idan muka fara salatu hamza ruwayan khalaba insha Allah ra'ufun shine wanda yake ra'ufun mai tausasawa ga bayinsa kana da lugabi ka iya cewa ra'uf ra'ufun da madda ko ra'ufun ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم kamar haka in gaji sa abu amur ba ra'ufun na za ka yi za ka yi harfin wawu hai alkur'ani kenan malam da wannan riwaya ma'ana ta fita da wancan riwaya ma'ana ya fita babu tika da warara mu'jizan alkur'ani ra'ufun mai tosasawa ne ga bayin bilbariyati ga bayin bariya kana luga biyu ka iya cewa bari'a bariya ka ibdalin ya'un din ulaika hum khairul bariya ko khairul bari'a sharrul bariya sharrul bari'a shine wanda ke mai tausasawa ga bayinsa zumtinanin ma'abucin baiwa imtinan da kamanna ne manna ya munnu sai aka yi karin alhamza da mene da ta'un mun fahimci nan ko Allah ka samu dace ma'abucin baiwa kyauta kenan to wahiduhu ina kaɗe ta shi Allah ubangiji na din nan na ubangiji na din nan bi ikhlasi da ikhlasi da tsarkake niyyata wajuhudi da kuma kokari na wajen ibadoda da sauransu ina tsarkake shi kadai bana hada shi da wani wa shukurin kuma ina kaɗe ta shi wajen godiya da yabo da jinjinawa bidamiri ina godiya gare shi ga mene da zuciyata shine damir me yasa ke ce mu damir damir saboda yana boye ne yayi da zuciyata wadda take boye a cikin zuciya wabil lisani kuma ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala da halcina kakan ce alhamdulillah ko to bambanci wannan yana daga cikin bambanci tsakankanin ashkuru da alhamdu shi alhamdu da halci ake yi amma shukuru ana yi da menene da baki da gabbai har da zuciya ma mun banci wannan ko to Allah ƙara fahimtar da mu na'am wa as'aluhu ridha ina roƙon Allah yarda wa as'aluhu ridha anni ina roƙon Allah da yarda da ni fa inni zalamtu nafsa saboda ni na zalunci kaina fi talabil amani wajen neman mene wajen neman gorace gorace hai wani Allah akwai da bai guri yanzu kun ga dacen idan ka kwanta duk wani abin da ke zuciyarka za ta wofinta amma yanzu wallahi sai dai ba za ka farka da daddare ba kana farkawa waɗansu gurace gurace da su ta zuwa kawai hai sai na usman ya zo ya ce a kama shi alola ba abin alola ba an kama shi ran alola sai ya yi alola ya ce ya gama zo sallallahu alaihi wasallam ya yi alola irin wannan alolan da ya yi ya ce duk wanda ya yi irin wannan alolan ya yi raka biyu ba tare da ya zantar da zuciyarsa wani abu ba an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to yanzu wa zai iya wannan sallan ka ga shaidan ka san makiyi ne da Allah ke ce mana inna shaitan lakum aduwwun fatakhuzuhu haduwa kana kabbara Allahu akbar za ku ba jami'a ko kuma yau an shigo satin albashi kenan wallahi malam abokin gaba ne na boye da bayani ana kawo wata hikaya wai wani na kunci a cikin wani masallaci sai shaidan ya lura ga ginin masallacin nan zai yanke ya fado masa sai ya zo cikin surun mutum tashi kai kai tashi tashi gini zai fado maka fita fita fita sauri suna fita sai mutum ya ci godiya ga Allah ka alhamdulillah alhamdulillah ka in bawan Allah na gode maka na gode maka ci da Allah ya can daga zaka shahada ne shi sai ba sai ibn adabi ba ai shaidan tunda Allah ce inna shaidana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa haba tawkidi ba dai bayan tawkidi haba ai shaidan abokin gaba ne malam na karke Allah shi kare mu manzo sallallahu alaihi wasallam yakan roki Allah da cewa Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhuka min sakhtika wan nar to in wa mu yawaita yin addu'a mu ma mu yawaita yin addu'a mu yawaita yin adda musamman irin wannan lokaci da hali da muke ciki yanzu nan sai ga Allah ya dauke mutum wallahi kuna kwanciya da wani tashi kuna tashi suka jance shekarun jiya ne ko ake gamu na wani ya fa gama in wani suke service din shi kenan lokacin da ya gama service din su ba dadi ya fa yana gama service din daga jahan da yake ya dawo gida yana dawowa cikin yinin aka yi tafi da shi har dare fa wajen sha ɗaya sha biyu a kwanta wallahi mala ana tashi ko su ji gan shi hai ka je ka duba duk an tafi da shekarun duka wajen boko to Allah bai mabar shi aikin ba to shi yasa dan boko musamman da wanda ke tafi da dukiyarsa da lokutansa masu tsada da wallahi sami ikhlasi yanwa ina neman wannan karatun bokon ne physics nan da nake karanta ina karanta ne don in samu wani makami na ilimi wanda zan ma addinin Allah aiki da musulmi wannan shine kawai amma idan mutum ya sa ya sai zanto sabanin haka to Allah shi kyauta kada mutum yayi yayi tiki Allah kwa aikin baban giwa Allah ka raba mu aikin baban giwa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan roki Allah ya mene ya gafarta mishi daga zunubansa zaluntan kansa da yi ko Allahumma inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an fagfirli to ga sunan yadda suka zo cikin sigon addu'o'i mu ma sai mu ta yi al'amani jami ne na mene na al'amalu ko eh gurace gurace ta zo a cikin alkur'ani ko ina kenan na'am to ga wannan ga wannan wanne zama da ku wagarratumul amaniyu hatta ja amrullahi ko Allah saka da alheri na'am alaikum salam wanne wanne kinan hmm eh khairun amala wa khairun amala na alhamza ne ko na ainun eh insha Allah wa yulhihimul amalu wa sawfa nam akwai wata kira wayulhi humul amal kuma Allah ka samu dace to wa afnaitul hayata na na karar da rayuwata walam asunha kuma ban kare ta ba wazuk kuna yi tsallake ne wazuktu ilal bitalati sai na karkata zuwa ga bitala zuwa ga abubuwan da suke alfasha ne aikata zunubai kun gane ko bita- batala ba wai shi makan ce batala wattawani da jinkiri wa afnaitul hayata sannan na karar da rayuwata ma indakum yanfadu ma indallahi bakin a kullu shay'in wa kullu man aliha fan ga kalman nan fa fa afnaitu ko afna yufni afni walan asunha sana yasunu sun ko siyana akwai kalman ku ke ku a cikin alkurani Mhm. akwai ta cikin suratul anbiya ne ko wali sulaiman riha af afwan wa allamna sanatul busul litu litu sinakum ga ta nan ba min ba sukun ko ga ta nan na'am at-tawani shine jinkiri at-ta'akhur fi'ilinsa fili amurinsa harfi ne guda ɗaya fa wana yani ni shikenan wana yani ni wa kayaki ki wa aya'i shine wali yali wali kumbula ko imam shatibi to Allah ka sa mu dace wa zukutu idan kalmar take a cikin alqur'ani wa id zagat absaru wa na'am ran la tuzigh qulubana ko yawwa la tuzigh qulubana a ta yi ga mutakaribani la tuzigh ku ko ba mutakaribani ma mutakaribani bane na mutabaidini ne to to eh wannan harfin lisan ne wannan kuma harfin halk ne ka gani ba ba za saboda haka limin sugil idgam ko ويشترط ايضا ان لا يكون المدغم حرف حلق شوف سي بدا شي يسا ما بدا ادغامي بما eh akasar lisan ne faku sun man kafu eh na'am wannan kuma daga halq ne eh to muna da muna da luga ne bari mu ci gaba dai kawai tunda mun yi jazariya ko an dai binci abubuwa daidai gurgudu na'am ilaihi atubu wannan yana fa'idanta abin da ake mishi alhasru takadirinsa atubu ilaihi ku duba ilaihi atubu ai atubu ilaihi ba gaja da majaru ba to idan ka gabatar da su ana ce musu uslub hasrin ko uslub kasrin ina na cikin balaga wana Allah kawai nake tuba zuwa gare shi Imam Suyuti yana cewa a alfiyansa me yake menene yake cewa a farkon alfiyarsa ta ta hadith wa ma yanubu fa alaihi a'tamid wa ma yanubu fa a'tamid alaihi ko fa alaihi a'tamid kaga shi magashi da abin da ai wa ma yusibuni da abin da zai same ni ga Allah kadai nake dore nake dogara na'am ilaihi ad'u ga Allah kadai nake kira ilaihi yuradu ilmu sa'a ilmin kiyama ga Allah kadai ke yake koma ku duba fassaran fa kaga kenan idan ka san hukuncin to ni ne zaka fi fassaran ingantacciya mun fahimci wannan ko na to ilaihi atubu min zambi ai atubu ilaihi min zambi ina neman tuba da gare shi karban tuba na daga zunubai na min harfu jarrin ko zambi sai ka ce mene ismun majrurun bi min mana min zuhurihi al-ishtighal al-muhalli bil harakatil barakallahu fikum wajhali ina neman karban tuba na daga zunubi na da jahilci na wa israfi da barnan da nayi wa khal'i lil inani khalla shine cirewa khalaqa na jamil jiddan fakhla na alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa Allahu akbar al inan shine linzami ragama ragama wanda ake sa a bakin doki ko wa israfi wa khal'i lil inan da kuma cire ragama ne da nayi na addinin musulunci ragama watan shi musulunci idan ya ce maka ga dokoki ka karba ka bi kamar ya sa maka ragama ne kamar ya sa maka takunkumi ne kun gane ko shi ma dai yana nuna dai da dai rashin aiki da umarni umarnin musulunci inan kenan anan kuma wahala kenan anan anan to sai harfi sadi anan za mu tsaya insha Allah to malam yake cewa alayka min al-umuri bima yu'addi ila subulis salami wa ila subulis salamati wal wal khalasi wa ma tarju tarjuni ko narju wa ma tarjun najata bihi wa shika wa fawzan yawma yu'khadhu bin nawasi فليس ينال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تشدد يدا بالأمر تفلح وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين, وبر وبر الوالدين بكل رفق وتص وتص ونصح لل لل ونصح للأداني والأقاصي كم ga jami'in addani da kuma alkasi to malam ya ci gaba da cewa alaika bil umuri bima yu'addi ila subulis salamati wal khalasi da ka kumanta alaika kalma ce murakkaba min ala da mene da kaf sai aka hada ana da ma'anar mene igra alaika ilzam shine ma'anarsa na ji mun yi shi cikin wannan ko mulha alaika bin al'umuri alaika kalizamci min al'umuri daga cikin lamurra al'amurra bima yu'addi manan ne maf'ulinka alaika bima yu'addi min al'umuri ya ya wajaba akan ka kalizamci daga cikin al'amurra dukkan abinda yu'addi zai kai ka ila subul salamati zuwa ga hanyoyin tsira wal khalasi da kuma mene da tsamantuwa khalasa khalusa ya khulusu ya tsamantu mana ya zanto abin ceto ya tsame daga mene daga halaka wama narju wama wama wama tarjun najata bihi haka ne ko eh ma dinnan musuliya ce tana da ma'anan allazi wa matar junna jata bihi ka lazimci dukkan abin da kake fatan zaka samu tsira ta hanyarsa wa shi kan bi ma'ana sari'a nan da nan da sauri wa shi kan bi ma'ana sari'a shine aushaka yushiku mushikun mushakun e wa shi kan sari'a bi ma'ana wa fauzan kuma ya wajaba akan ka kalizamci abinda za ka samu rabuwa tan kalizanci rabu mai girma yau mai yi bin nawasi a ranar da za a kama makwarkwada annawasi jam'i na nime ne na nasiya yau mai yi bin nawasi kinaya ne akan mene ranar tashin alkiyama a yinin da za a kamo wanda za a kamo don halartar da shi kamar yadda ake kamo bursuna a jefa shi wutan jahannama subhanallah Allah shi kare mu makon kwada'i nan ba ba kan ga wani gashi kamar ya dan sauko mana wasu ga to nan shine annasiya falaysa yunalu afullahi ka sani ba falaysa yunalu kaman ka ce ne fala yunalu daidai ne ba a samun yafiyan Allah subhanahu ta'ala illa bi tatahirin nufusu sai da tsarkake zukata minal ma'asi daga mene daga sabo wa in tashdud yadan bil amri idan ka kulla hannunka bil amri da da wani al'amari la alheri tufle to zaka ci nasara ma'ana idan ka rike ibada hannu bibbiyu idan ka rike yin Allah da'a ladabi da biyayya hannu bibbiyu to zaka ci nasara wa in ta'dil amma ko idan ka bauɗe nan adal na bauɗewa ne wa in ta'dil idan ka bauɗe fama laka min manasin asalin ibaran fama laka manasin ne fama laka manasun wannan min din zidat li ta'kid li ta'kid ne fama laka wallahi ka sani wallahi ba kada min manasin wani me mene baka da wani mai kubtarwa manasin watan baka da wani gu- mafaka min din na za'ida ce da ya ce fama laka manasun ibara ta fita amma sai ce min manasin ko kamar yadda Allah ke cewa wa ma- wa ma hum bi mu'minin fama minkum min ahadin aga min ahadin wannan taukidi ne wannan harfin jar din nan za'id ne wa zida li taukid fa bima shukran jazilan asalin ibada inda wajen qur'ani ne fama rahmatun fama rahmatun amma sai aka za- ziyadan ba'un fa bima rahmatin jazakumullahu khaira hmm? yawa a ita wannan ita ma a wannan za maɗin maɗabin nan bawon ɗin ce ka gane ko wannan na kira ce mausufa ko kuma makamancin haka dai Allah Allah bari dai mu ci gaba wa in wa wa birrul walidaini ya ce falaysa yunadu afullahi illa bi illa bi tadhhirin nufusiko to ba a samun yardan Allah wa birrul walidaini sai da yardan iyaye wannan atafi ne a can ba bi kulli rifqin da dukan tausasawa imma yablughanna indakal kibara ko إما يبلغن عندك الكبر أحدهما حمزة الكسائي su kuma sai su yi madda lazim a gurin imma ya bulghani inda karki bara to kun ji Allah shi kai mu lafiya wa barril walidai da kuma yin biyayya ga iyaye watan ana samun afuwallahi bi taqwallahi da ku- bi- a- ana samun bi tatahirin nufusi wa min al-ma'asi ko sannan kuma wa bi birril walidaini ana samun yardan Allah ne ta hanyar bayan mushi da labi da biyayya sai kuma da mene da yin biyayya ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kenan bi kulli rifkin da dukkan tausasawa kuma wala taqul lahum uffin wala taqul lahum uffa wala taqul lahum uffi qira'u duk ta zo da su uffi uffin uffi uffa wa nushil wa nusin da kuma watsa nasiha lil adani ga ma- ga waɗanda suke kusa da kai jam'in menene addaniyu ai alkaribi ma'ana kun gane wal aqasi jami'in aka sako don suke nesa kaga addinu an nasiha kenan to insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sai mu tashi harfin body wa alaikum salam wa rahmatullah wa birrul walidaini atafi ne a can akan fama yunalu afullah falaysa yunalu afullah illa bi tadhhirin nufusi min al ma'asi wa birrul walidaini da waɗannan abubuwan zaka sami yardan Allah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh ka ce me me me yi tambayan a'a babban abin da ake son ka gane a nan shine wannan wani terminology ne na mene na yin wake cikin nasiha in ya ga dama zai tasbu waƙin ne kawai abin shi akwai wata littafi mimiya manzo mutum mimiya akan nasiha tana da 'yan karma haka wanda ke daga saudiya kan su da ita ka gani duk wannan babu wani harfi kaza harfi kaza harfi kaza harfi kaza to shi nan wannan wani salo ne uslubi ne wannan wani strategy ne wannan wani wata dabara ce hikima ce da malamai kan bi ta hanyar tsara littafin ewa strategical way saka na tsara littafi ta hanyar wake ta bi harafi harafi harafi harafi domin isar da nasiya ko isar da wani sakon da suke so su isa ka ka ka kalli mulhamana inda ya ga damar shi ma ya ta hanyar harufan nan zai iya shi ma insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace sai sha tabiya ko